الحمد لله رب العالمين صلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka lokaci da ya wuce mun tsaya kan hadisi na dubu da ɗari uku da sha shida a yau za mu ci gaba akan hadisi na dubu da ɗari uku da sha bakwai wanda kamar hadisin al bukhari ya aje babi da unwan babu man saffa samfaini aw thalathatan ala al-janaza khalf al-imam wannan babi ne wanda zai yi bayanin wanda ya yi sahu guda biyu ko sahu uku alal janaza akan gawa khalfal imami bayan liman. الإمام البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى على على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث wannan babi ne wanda al-Imam bukhari ya aje dan ya nuna sahu nawa ake yi daga Jabir ibn Abdullah ya ce annabi ya yi sallah ga najashi shugaba na Habasha da ya rasu, fakuntu ni in ji Jabir fisafin thani awin thalith ina cikin sahu na biyu ko na uku. Idan wannan ke nuna adadin wannan sahu-sahu wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya jera sahabban shi a kai. Sai malamai suka ce, ai in aka kalli wannan hadisin ba wani abin da ke nuna an jera su sahu-sahu har sun kai guda uku. Idai Jabir abin da ya ce ya yi sallah cikin sahu na biyu. ko kuma na uku, amma ibarar tana nuna cewa sahu ya kai uku kenan, tunda shakka ya yi cikin wane sahu yake, kenan akwai sahun, amma abin da yake shakka cikin wane sahun yake. Dan akwai hadithai wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce duk wanda ya rasu, sannan aka samu sahu guda uku sun yi mashi sallah. a wata riwaya faqad wajabat ai aljanna ta wajaba gare shi ko kuma Allah zai tsare shi daga wuta inan da a ce adadin mutane zai zamo mutum shidda ne kinan kamata ya biyu cikin sahu biyu cikin sahu har sahu guda uku saboda a samu wannan ladan na cewa ya kai sahu uku sun yi sallah ga mamaci. A wani hadisin mutum ɗari da za su tattaru su yi ma mamaci sallah, kowane yana neman Allah ya mai gafara da Allah zai mamacin nan gafara. Mutum ya rasu a samu mutum ɗari sun yi mashi sallah suna cewa Allah ya yafe mashi. sai Allah ya karɓi cetonsu gare shi. Don haka yana daga cikin ababe wanda ya kamata a wayar da masallata shi, a koya musu karatun fatiha, a koya musu salati ga annabi takbira ta farko, takbira ta biyu su yi salati ga annabi sallallahu Alaihi wasallama, sannan addu'a ga mamaci. In baka iya da larabci ba ka ce Allah ya ji kanwa Allah yana jin lugha wadda kake magana da ita ba ka yi shiru kana jiran kawai daga hannu na liman ba ko da kaji an ce Allahu akbar kai ma kace sauran duka shiru ne a'a kaga karanta Fatiha zaka yi salati ga Annabi sannan zaka yi addu'a ga mamaci wannan addu'a in ya zama da duk mutum an samu ɗari kowa yana cewa Allah ka ji kanwa ne Allah ka ji kanwa ne Allah da tausayin shi da rahmar shi yana karɓar ceton waɗannan mutanen wanda ke neman Allah ya mashi wannan mamacin rahma. Al'imam al-Bukhari ya ce, Babu sufofi alal jinaza, wannan babi ne wanda zai bayani yin sahu-sahu a kan gawa. الإمام البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد ابن زريع أكني قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أصحابه النجاشية النبي يا باد لاباري rasuwa ta najashi ga sahabban shi na'a ya ba da labari na rasuwa huwa na'yu shi ne ba da labari na rasuwa umma taqaddama sai annabi ya shiga gaba fasaffu khalfahu fakabbara arba'an sai suka yi sahu sahu bayan annabi fakabbara arba'an sai annabi ya yi takbiri guda hudu wannan ɗaya daga cikin ababen da suka zo daga annabi ne yin kabbara hudu akwai biyar har zuwa tara dukka sun zo daga ma'aiki alaihi salatu wassalam الإمام البخاري يتي حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتى على قبر منبوذ النبي يزوم وانا قبري وانديكي yana can nesa ga mutane an yi shi ba cikin makabarta ba nesa fahamalathu fantabazat bihi wanda yake manisanci daga wuraren da kaburbura na mutane suke fasaffahum wa kabbara arba'an sai annabi yayi masu sahu sahu sai ya yi takbiri guda hudu ga wannan mamaci. Ƙultu sai na ce man haddasa ka, ibn Abbas, ya aka tambayi al'imam al-sha'abi man haddasa ka, wane ne baka labarin haka sai ce ibn Abbas radiyallahu anhuma Abdullahi ibn Abbas. الإمام البخاري حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني أطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنهما يقول على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد توفي اليوم رجل صالح a yau wani mutumin kirki ya rasu minal habash daga cikin mutanen habasha fahalumma ku zo fasallu alaihi ai sai suka zo sai annabi sallallahu alaihi wasallama da wanda ke tare da shi suka mashi sallah qala fasafafna fasalla annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa nahnu suhuf sai muka yi sahu kuma sai annabi ya musalla ta janaza mu kuma muna sabo-sabo. Kala Abu Zubair an Jabir kuntu fi saffi Abu Zubair ya rawaito daga Jabir ibn Abdullah. Ya ce, Kuntu fi saffi ni ina cikin sahu na biyu. wannan hadithi yana nuna salatul ghaib sallah wadda ake ma wanda bai nan malamai sabani suka yi akan salatul ghaibi shin za a yi ko ba za a yi ba wasu suka ce za a yi saboda annabi ya yi wasu suka ce waqi'atu aidin ce la umuma laha abu ne wanda ke faruwa sau ɗaya ba za a ƙara maimaitawa ba wasu suka ce a za a kalla wanda ya rasu ɗin nan inda yake akwai tunanin cewa akwai musulmi wanda za su tashi su mashi sallah sun biya kenan ko kuma a'a ya mutu ne gari na arna wanda yana yiwa a yi banza da janazar shi to wannan sai a yi mashi salatu za'i saboda me saboda annabi mutane da yawa sun mutu a wurare a mu'ta ma wane ne ba da labarin istishhad na su Ja'far da Abdullahi ibn Rawaha annabi ne ba da labari amma bai tashi ya masa salatu da ga'ibi ba to dan me wannan ana ce mashi alkaf kamewa abin da ya kamata annabi yayi bai yi ba amma wajen najashi sai ya zo yayi wanda suke hasashe na shari'a sai suka ce yana yiwuwa dan tunanan wannan shugaba din ba a mashi sallah ba irin sallah ta musulunci saboda ya rasu ne tsakiyar kafirai inan in ya zama na ana tunanin haka ana iya a mashi sallah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yayi da yace fa halumma ku zo wannan ismu fi'li amrin ne ul halumma inda yawa ne haka za a cewa in mutum guda ne haka za a ce mashi halummu ana cewa halummu wani lokaci amma halumma shuhada'akum alladhina yashhaduna anna allaha harrama hada annabi ya fita a musalla ya yi masu sallah yana zuwa wannan sai wasu suka ce to kenan ba a sa mamaci a cikin masallaci a yi mashi sallah wannan shine ra'ayi na malikiya da mazhabi na abu hanifa suna ganin ba a sa mamaci a cikin masallaci a mashi sallah. Su wajen Abu Hanifa ba wai sa shi masallacin ba, da a ce mamu za su shiga masallaci shi yana waje, to za a iya mamaci sallah saboda su suna ganin in mutum ya mutu na jasa ne. Abin mamaki, annabi sallallahu Alaihi wasallama ya sumbaci mamaci, ya kausan annabi ba zai sumbaci abin da yake na jasa ba. annabi ne kuma yace innal mu'mina la yanjus wannan bai bambanta tsakanin wanda yake mai rai da wanda baya da rai ba akwai wani yaro ana ce mai suhail dan baiza da ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin masallaci ya mashi sallah don haka a nan an rinjayi wannan ra'ayoyi wanda suke cewa ba a samu mace masallaci a mashi sallah ko da nan gaba mun ga annabi ya fita tare da su ilal musalla wajen inda ake yin sallah kenan dai annabi bai ce kakku masu sallah ba amma in ya zama da mutane sun yi yawa ko ana son a yawaita mutane to annabi zai iya fita dan aje a mashi sallah ko kuma in aka ga ayari na annabi za a ce wannan me ya faru annabi zai ba da labari a ce sarkin gari kaza ne sai a san cewa wannan sarkin ya mutu kan musulunci dukkan wannan ihtimalat ne wanda yasa annabi ya fita masallata bai tsaya masallacin shi ya mashi sallah ba akwai ka'ida ta usul fiqh inna qadaya al-ahwal idha tatarraka ilayha al-ihtimal kasaha saubal ijmal wa saqata biha al-istidlal in abu ya faru sai ya zama da akwai tunanan ga abin da yasa annabi yayi wannan abu to wannan dauka da ake ma wannan abun yana hana a dauke ta a aje hujja ga wani abu yanzu annabi ya fita masallata bai tsaya masallaci bai mashi ya yi ma na jashi sallah yana yiwa abin da ya sa saboda a ƙara yawan mutane yana yiwuwa dan a sanar da mutane wannan sarki ya rasu kuma ya rasu akan musulunci kaga wannan yana yiwuwa din yana yiwuwa wadda bata bar abun guda ɗaya bane to yana hana ka aje dalili akan cewa ba a aje mamaci a masallaci a mai sallah saboda yana yiwa dan kaza annabi ya fita daga masallaci yana yiwa dan kaza ne to shine abinda al-Imam Shafi'i yake nufi inna qadaya al-ahwal idza tatarraka ilaiha al-ihtimal kasaha thawb al-ijmal wa saqata biha al-istidlal dan haka nan dai an rinjayi mazhabi na al-Imam Malik da kuma mazhabi na Abu Hanifa saboda annabi ya ma wani yaro sallah a cikin masallaci don haka ana yi kuma cewa wajen abu hanifa najasa ne wannan mamaci ba najasa ba ne mamaci ba najasa ba ne annabi ya kublanci mamaci abubakar ya zo ya kublanci annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin da ya rasu فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه واله وسلم ونحن صفوف kaga wannan ya nuna sun kai uku kenan larabawa suna fara jam'i ne daga abubuwa guda uku in in biyu ne musanna eh in biyu ne musanna ake ce mashi amma ba a ce saffai ne fa safafna saffai ne ba sai yace wa nahnu sufuf sahu sahu to ya kai guda uku kenan قال أبو الزبير عن جابر كاجي الإمام البخاري سي يتعليق زواج أبو جا أبو أبو الزبير عن جابر دمي برويت رواية أبو الزبير عن جابر أبو الزبير ونن راوي مدلس zai rawaito ga wani wanda ba gare shi ji ba. Bi ma'ana in akwai malami a nan, sai ya faɗi abu, sai ni ban ji ba, amma ina zuwa karatun malamin, sai na nakalto daga wani wanda ya ji. To wani lokaci suna son uluwul isnadi, isnadi ya zamo ba mutane da yawa ciki, daga ni ‘yan mutane kaɗan ne sai annabi. sai ya sa in na tashi dangana wannan magana sai in dangana ga malam amma ba zan ce na ji ba sai in ce daga malam daga malam kaga tana nuna gare shi kaji tana nuna ga wani kaji shine Jalaluddin Suyuti yace ya'ti bi lafzin yuhimu samaa zai zo da wani lafzi wanda ke nuna kamar ya ji shi kuma ba gare shi ji ba in nace daga malam kaga yana nuna kamar daga malam naji din kuma yana yiwuwa ba gare shi na ji ba. To wannan wanda na ji daga gare shi yana yiwuwa sika ne yana yiwuwa ba sika ba ne. To wannan ana ce mashi at-tadlis. Wannan Abu Zubairul Makki yana daga cikin mudallisun. Kuma al-Imamu Muslim yana rawaito hadithi daga Abu Zubairul Makki kuma hadithin mu'an'an ne. Duk wanda aka ce wannan mudallis ne, to in ya zamana ya kawo hadisin da an haka ka an wa an ka an wa anna wa kaza ka kala kala fulan an fulan anna fulan anna fulanan wannan duka siga ce wanda suke zuwa da ita lokacin da suke so su yi tadlisi menene tadlisi asalin shi duhun dare ya haɗu da haske na asuba asalin shi wajen sai da abu ka ɓoye aibi na abin da kake saidawa. Dukkansu wannan ana ce mashi tadlis, to amma abin da ake nufi anan ɓoye wanda ya yi riwaya. Wani lokaci mutumin ɗan siyasa ba kasan a san kana da alaƙa da shi sai ka kif, sai ka tsallake shi. Wani lokaci kuma su na ma tsallake rawi ɗin saboda za'if ne. Wannan ana ce mashi tadlis taswiya. حذف الثقة بين ضعيفين in muka ɗauki lamba ɗaya ya ji ga na uku ya ji ga na biyu amma abin da ya zo da shi ɗinnan ɗayan nan ga na biyu ya ji sannan zuwa ga na uku amma asali ya haɗu da na biyu ya haɗu da na uku rakam uku to in suka zo yin tadriji na taswiya ɗaya ai daman an san na uku malamin shi ne na biyu malamin shi ne to sai wannan hadisi ba daga na uku ya ji ba ga na biyu ya ji na biyun nan kuma da'if ne to kaga in ya ce ɗaya ya ce daga uku da an diba sai a ga malamin shi ne shi kuma ba gare shi ji ba an gane sai ya shafe wannan da'if din da ka zo ka kalli isnadi ɗaya zuwa ga uku to ai wannan uku malamin ɗaya ne shi kenan gare shi ya ji sai ka ga cewa al-isnadu muttasil isnadi daidai yake shi kuma ya shafe wani wanda yake da'if shine hadfu da'if baina thiqataini laqiya ahaduhum al-akhar a shafe rawi da'ifi tsakanin amintaccen riwaya guda biyu ɗaya amintaccen riwaya ne uku amintaccen riwaya ne amma biyu da'ifi ne sai a shafe shi laqiya ahaduhum al-akhar wannan na ɗayan ya haɗu da na uku kinan da ka kalli isnadi sai ka ce fika an fika kuma muttasil shi kuma an yi wata barna kasa wadda ba san da ita ba malaman hadisi suka ce irin wannan tadlisi din haramun ne saboda yana son a sahaha hadisi wanda yake za'ifi ne wannan abu zubair al-makki yana daga cikin mutallisun hatta al-imam az-zahabi yace cikin sahihu muslim akwai riwaya abu zubair al-makki an jabir mu'an'anan ya ce an jabirin shi ka duk wanda ya sifantu da tadlisi dole ya ce sami'tu ko akhbarani ko amba'ani amma in ya zo da lafzi na an to wannan hadisin ana ɗauka shi ne hadisi da'ifi to cikin sahih muslim akwai irin wannan riwaya ta abu zubair al-makki wannan ma shi yasa al-imam al-bukhari bai zo da shi ba a cikin sahih nashi wannan yana nuna maka sahih na al-Imam al-Bukhari ya yi sama akan sahih Muslim wajen alkowa. Babu sufufi sibiyan ma'ar rijali alal jana'iz. Wannan babi ne wanda zai nuna yin sabo na kankanan yara tare da manya su ne rijal ɗin alal jana'izi a kan gawawwaki in za a yi masu sallah. الإمام البخاري يتي حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبر قد دفن قد دفن ليلا النبي يا وجه ونكبري وندا أن رفي شدة الدري فقال متى دفن هذا النبي يجي يوش أكرفي ونم قالوا البارحة سكتي جيد الدري قال أفلا آذنتموني ميزا بكو سندني با قالوا دفناه fi zulmatil laili mun rufe shi ne cikin duhun dare fa karihna an nuqibaka sai muka yi gudun mu tada ka mu farkar da kai fa qama fa safafna khalfahu sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi tsaye sai muka yi sahu bayan shi قال ابن عباس وأنا فيهم عبد الله ابن عباس يتي إنا تجنسو fasalla alaihi sai annabi ya yi mashi sallah nan babi da ya aje al-imam bukhari ya ce babu sufufi subyan ma'ar rijali abdullahi ibn abbas a wannan lokacin shine sabi yaro karami dan lokacin da annabi ya yi hajjatul wada ma abdullahi ibn abbas ya zo amina annabi yana sallah ya ce wa ana na hastul bulugha lokacin na kusa balaga, idan bai balaga ba wannan lokacin, kuma annabi bayan wannan hajji da ya yi ‘yan watanni ne kaɗai ya yi ya bar duniya. Kinan wannan ke nuna ƙanƙanan yara za su iya zuwa wajen sallah ta gawa su ma su yi saho. Wannan shi ne abin da ya sa Alimamul Bukhari ya ce, Babu sufufi sibiyan ma'ar rijali alal jana'iz. Wannan yana nuna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana mu'amala da kowa. irin wannan tambayan ya yi ga wata mace ita ma wadda tana sharan masallaci da ta rasu da daddare suka je suka rufe ta annabi ya ce dulluni ala kabriha ku je ku kai ni wajen kabarinta aka kai annabi ya yi mata sallah to wannan ma annabi ya tarda gashi an rufe shi da daddare ya ce me yasa ba ku faɗa mani ba dan yana mu'amala da su yanda kowa yake mu'amala da kowa ba wanda za su zamo inda mutum ne wanda yake mawadaci ne to suna gaba-gaba in kuma mutum gashi dai sai ya zama da suna jayewa wanda annabi ya ga wani wanda yake da kyan kama ya tambayi sahabbai suka ce haba ai masha Allah ya ga wani kuma da kama ta renawa suka ce tir annabi ya ce kun ga wannan wanda kuka rena din nan ko ya fi a cika duniya da irin wannan wanda kuke gani kuna girmamawa saboda kyan kayan shi da kyan kamar shi idan haka annabi shi bai bambantawa inna akramakum indallahi atqakum sannan wannan ya nuna ana yin sallah akan kabari mazhabi wanda muke bi na almalikiyya su bai halitta ka yi sallah ga kabari an riga an binne mutum. Eh, su ba a sallah ga kabari. Kuma hadithai wanda suke kafa dalili da su shine na annabi ya hana sallah a makbara. Ka gani ko? Annabi ya hana sallah a makbara. In aka rufe mutum a makabarta fa. in ka je ka mashi sallah a ina kai sallah a makabarta da suka ce ba a makabari sallah sai dai su ba su bambanta ba a makabarta ko ba a makabarta ba amma ai annabi ya hana ai sallah a makabarta ko kabari ɗaya ne dai makabarta ne in suka hana dan haka nan amma kuma annabi ya je yayi wannan shine irin cin karo wanda ake iya a samu a zahiri in baka san me kake ba sai ka ce ƙarya ce guda ƙarya ne, ko ka ce hadithi ya bigi hadithi. Amma in ka san yadda ake daidaita tsakanin nassosi hanyoyin shi a usulin fiqh suna da yawan gaske, sun hau da ɗari in ba nan fitanan, in ba nan fitanan, in ba nan fitanan. In dai ya zama da hadithin ya inganta, to balle ayar Ƙur'ani da hadithin ingantacce, ko mun kaga kamar sun ci karo ba su ci karo ba. yanzu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana sallah a makabarta yana nufin ka je kai sallah irin ta az-zuhur yana tsakiyar kaburbura kurun ka je kai sallah ta az-zuhur ko ta la'asar ko ta maghrib a cikin makabarta ita ake nufi dan saddu zara'a tsare hanya wadda za ta kai a rinka bauta makaburbura To, amma annabi da ya je ya ma wannan kabari sallah, addu'a ne yake ma wanda ke cikin wannan kabarin. Ba abin da zai sa ya zama na an zarci alamar cewa za a iya bauta ma wannan kabarin. Amma yanzu da daga nesa wani zai ga anan ana yin sallah ga kaburbura gaban mutane. Zai iya tunanin cewa ah wannan kaburbura su ake yi ma sallah. باب سنة الصلاة على الجنائز wannan babi ne wanda zai yi bayanin yanda annabi sallallahu alaihi wasallama ke salla a kan janaza nan abinda ake nufi da sunna abinda ya zo daga ma'aiki kurum ba ana nufin istihbab ba ta san akwai sunna inda usuliyin wajen malaman usulul fiqh su in suka ce wannan farilla ne wannan sunna ne wannan mustahabbi ne wannan makruhi ne wannan haramun ne wannan su ne ake ce ma al-ahkam at-taklifiyya al-hukm wajibun wa mandubun wannan mandub shi ake ce ma sunna shi ake ce ma nafila a mandub shine sunna shine nafila a wajen usulul fiqh kenan al-hukm wajibun wa mandubun wa ma ubiha wal makruhu ma'a ma harrima wannan wajen usulul fiqh amma sunna inda muhaddithina ta haɗe maganganu na annabi da aiki na annabi da abin da annabi ya gani ya kyale. To wannan irin shi zai iya zamowa farilla ne, zai iya zamowa mustahabbi ne. Kenan in aka ce sunna wajen malaman hadisi abin da annabi yake kan shi kurum. Yana iya zamowa farilla ne, yana iya zamowa sunna ne, ya mustahabbi ne, haka nan. amma wajen usulul fiqh shine abin da ake ce ma sunna eh wanda ya sabko daga darajatul wajib wanda ba dole bane sai an bar garwaye wannan saboda wani abu da an faɗe shi aka ce sunna ce ta annabi wanda ya zama da ya karanta sunna wajen usulul fiqh in ya rude sai ce maka ayi sunna abinda in ka yi shi za a baka lada in baka yi shi ba baka samun zunubi abinda ke daidai da mustahabbin nan to wannan ba shi ake nufi ba ana nufin yadda annabi yi wannan sallah wa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man salla ala aljanaza annabi yace wanda ya salla akan janaza menene al-imam al-bukhari ke sai tabbatar da shi anan ya kawo annabi ya ce man salla ala aljanaza wannan malaman larabci ce mata suke jumla gairu mufida. Mene ne jumla gairu mufida? Ba ana nufin magana annabi ba ta da fa'ida ba. A'a, ana nufin jumla ce wadda ba ta sa kai mai sauraron shi kai shiru. Abinda malaman larabci suke ce magana shine ma afa da fa'idatan yahsulu sukutu alaiha. Ma tarakkaba min kalimatai ne. Abinda aka ɗauki kalima da kalima aka haɗa su. wa afada fa'idatan wanda ya amfanar da mai saurare, wanda wannan fa'ida ya sunu sukuta alaiha yana kyautatuwa a tsayakanta. Yanzu da ka ce kama zaidun, zaidu ya tashi, shi kenan kaga mu ba da labari. Amma nan man salla alal janaza, wanda ya salla ga janaza, bi a yi me, kenan ba a tsayawa irin nan. To me yasa Al-Imam Bukhari ya kawo wannan man sallah ala janaza saboda an ambace ta sallah. Wa qala sallu ala sahibikum wani mutum wanda ya zo ya mutu yana da bashi annabi ya ce ku yi ma dan uwan ku sallah. Wa qala sallu ala an-najashi annabi ya ce ku yi sallah ga najashi al-imam al-bukhari yace sammaha salatan laysa fiha ruku'un wala sujud wala yutakallamu fiha annabi ya ambace ta sallah ya ce mata sallah wanda ba ruku'i a ciki ba sujada amma kuma ba a magana a cikinta wa fiha takbirun wa taslim akwai kabbara da sallama a ciki وكان عمر وكان وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يصلي إلا طاهرا bai salla ko da ta janaza ce sai in yana da tsahara wala yusalli inda tulu'i shamsi wala ghurubiha bai salla wajen tulu'i shamsi da kuma ghurub nata wa yarfa'u yadayhi kuma yana daga hannun shi wannan akwai cikin magabata ina ga aba ne wanda shi yana ganin za a iya sallah ta janaza ma ba dole ne sai da arwala ba ire-iren wannan alimam bukhari yana sanya masu raddi cewa fa an ambace ta sallah ita kuma sallah annabi cewa la yaqbalu Allahu salata ahadikum Allah bai karɓa sallar ɗayanku idan ahdatha in yayi hadafi hatta ya tawadda kenan tunda annabi ya ce mata sallah sannan kuma annabi ya ce ba a karɓar sallah sai da arwala kenan salatul jana'iz dole a yi mata arwala ibnu umar yana daga hannu wannan daga hannu da kuke gani wajen janaza daga abdullahi ibnu umar yake annabi in ya kabbara daya sai ya bar hannun shi haka sauran Allahu akbar Allahu akbar bai daga hannu amma Abdullahi ibn Umar yana daga hannu idan annabi dai bai daga ba wanda bai daga ba ya bi sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam so kuma daman malikiya so da yawa ra'ayi na Abdullahi ibn Umar za ka gashi da yawa a cikin mazhabi na malikiya dan malaman hadisi da suka tashi kawo asahul asanid isnadin da yake kowane ƙarfi sai suka ce malik annafi an ibn umar al-imam malik annafi daga nafi wanda yake maula ne na ibn umar daga abdullahi ibn umar shine asahul asanid wajen su zaka ga da yawa kuma al-imam malik yana riko da abinda abdullahi ibn umar yake kan shi dan haka suke daga hannu a wajen salatul jana'iz. Wa qala al-Hasan al-Hasan al-Basri ai kaga waɗannan dukkan al-Imam al-Bukhari bai gazu ba. To wannan ana ce masa al-mu'allaqat. Adraktu an-nasa wa ahaqquhum ala jana'izihim mar raduhum li fara'idihim. Yace na tar da mutane wanda ya cancanci mu mutane sallah ta janaza wanda mutane suka yarda da shi ya musu sallah ta farilla ba wanda ba su yarda da shi ba wa idza ahdatha yawm al-eid aw 'inda al-janaza yatlubu al-ma'a wa la yatayammam in ya zamana mutum arwala shi ta karshe da ahdatha al-hadath shine abin da ke warware arwala ko wanka. Alhadahul akbar hadafi wanda yake babba shi ne wanda zai sa ka kai wanka, kamar haib wajen mata, kamar mafarki wajen namiji ko kuma saduwa da iyalai. Wannan alhadathul akbar ake ce mashi saboda yana wajabta maka yin wanka. Alhadathul asgar shi ne abin da zai sa ka yi arwala. kamar fitsari kashi tusa dukkan waɗannan su suna wajabta maka yin arwala ne to in mutum ya yi hadasi to zai nemi ruwa ne ya yi arwala ba wai taimama zai yi ba wa idan taha ila janazati wa hum yusalluna yadkhulu ma'ahum bi takbiratin in yazo ya tarda mutane suna sallah ta janaza zai shiga tare da su ya kabbara wa qala ibn al-musayyib mai musayyab ana ce mashi haka yasa haka nan musayyib shi ya hizo wa kana ibn al-musayyab ay sa'id ibn al-musayyab wani ake cewa sayyid at-tabi'in ina daga cikin fuqaha wanda suke guda bakwai wanda ilimi na Madina ke koma masu idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum laysat 'an al-ilmi kharija فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد wannan shi da Sa'id din Abu Bakr Sulaiman Kharija wannan suna ake cewa al-fuqaha as-sab'a malamai na Madina wanda suke guda bakwai wa qala Anas radiyallahu anhu at-takbiratu al-wahida istiftahu as-salah kabbara guda ita ce bude sallah wa qala wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan idan dai wannan ya nuna shi ma an ambace ta sallah wa fihi suhufun wa imam kuma akwai sahu da kuma liman al-imam al-bukhari yace haddathana sulaiman ibn harb qala haddathana shu'ba عن الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ وان يوتي النبي akan wani kabari wanda yake nesa da sauran kaburbura ko da wurin zaman mutane wan eh, an tsallake wa.
eh? ina take وقال وقال ابن المسيب اه يكبر بالليل والنهار والسفر والحذر أربعا آه. wai dare da rana in mutum zai sallah ga mamaci ko ko cikin tahiya ne ko yana zaune gida zai yi kabbara guda hudu ne ta sai na mance da maganar na kama magana kan sa'id wanda ya wuce annabi akan wannan kabari ya ba ni labari in ji ash-sha'bi shine abdullahi ma ibnu abbas ha? ala qabrin manbuz فعمنا فصففنا خلفه فقلنا يا أبا عمرو من حدثك قال ابن عباس رضي الله عنهما wani ne baka labari ya ce Abdullahi ibn Abbas ne ya faɗa mana wannan. Babu fadli tiba'il jana'iz. Wannan babi ne wanda zai yi bayanin fadla ta bin gawa. Baicin an yi sallah da kai kuma kaje a rufe ta da kai. وقال زيد بن ثابت زيد بن ثابت يتي إذا صليت فقد قضيت الذي عليك إن كما ممتي صلى to ka kare abin da ke kanka idan وقال حميد ابن هلال ما علمنا على الجنازة إذنا بمسان wani izini ba akan janaza ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط wanda ya yi sallah sai ya koma gida to yana da lada filin lada. الإمام البخاري حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير ابن حازم قال سمعت نافعا يقول حدث ابن حدث ابن عمر أن أه؟ حدث آه نعم ما شاء الله قال سمعت نافعا يقول حدث ابن عمر أي أن باش لاباري أن با عبد الله بن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول من تبع جنازة فله قراط أن با عبد الله بن عمر تيوى أبو هريرة ياتي دون دي بقاوى ينادى قراطي إلي نلادى فقال أكثر أبو هريرة علينا يتي أبو هريرة ف yana yi ta zubo mu hadisai wanda ba mu san su ba. Fa saddakat ya'ani Aisha Aba Huraira. Lokacin da Abdullahi ibn Umar ya ce ya cika zubo mu hadisai ba. Idan kaga ko sahabban annabi suna ganin hakanan Abu Huraira ya cika yawaita hadisai. shi kuma tun zamanin shi ya san da haka ya ce mutane ne wanda suke ‘yan kasuwa sun shagaltu da kasuwancinsu ni kau da na ci na ƙoshi ina nan wajen annabi to shi kuma annabi ko wani abu ya kalla sunna ce in annabi zai ga tsuntsu ya wuce ya ta bibiye shi da kallo sai sahabi ya rawaito ya ce annabi da tsuntsu ya wuce ya sa mashi ido to irin wannan kana tsammanin in ba dan abu huraira ya ce wani abun ma bai faɗe shi ba da nawa zai kawo mu da hadisi na ma'aiki to haka da suke gani yace kuna zuwa wajen kasuwancin ku ni kuma in na ci na koshi kurb zan zanna ne wajen annabi dan haka cikin shekara uku kadai ne fa zuwa hudu yake tare da annabi saboda shekara ta bakwai abu huraira ya musulunta annabi shekara ta goma cikin tasha ɗaya ya rasu kenan wannan ɗan lokacin ne sai da ya rawaito hadithi dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu shi ne ya fi kowa rawaito hadithi daga cikin sahabbai to wannan ya ba su mamaki to amma in ka kalli yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mashi addu'a ya ce wa zai shimfiɗa rigar shi haƙin ƙara magana wanda zai zamo duk abin da ya ji daga gare ni ba zai manta ba abu huraira ya ce shi annabi ya taɓa mai addu'a kai ya manta abin da zai ji daga gare shi kenan irin wannan dan ya yawaita hadisai ba a zuwa a ce ‘yan me. Gashi yanzu Abdullahi ibn Umar ya so ya yi shakka cikin abin da ya jin, sandan bai taba ji ba. Aisha radiyallahu anha ta ce gaskiya ne abin da Abu Huraira ya faɗa wa qalat sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu naji lalle annabi ya faɗi haka. Wannan kuma sai ya zo maka da ƙa'ida ta wajen usulul fiqh da kuma riwaya ta hadisi. Suka ce al-muthbit muqaddamun ala nafi mutum ne zai zo ya ce annabi ya yi kaza. ko an yi kaza, kuma shi sika ne, in aka zo wajen gardama wannan ya ce annabi ya yi, wannan ya ce annabi bai yi ba, a ƙa'ida ta usulul fikri da ƙa'ida ta tarjihi tsakanin nassi wanda ya ce an yi in sika ne shi ake gabatar da maganar shi. Don wanda ya ce ba a yi ba, rishin sanin shi ne ya faɗa. Yanzu عائشة رضي الله عنها تجي من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد افترى هو wanda yace maku annabi yayi fitsari daga tsaye to ƙarya yake bakin sanin ta kenan Huzaifa yace ata subabata qaumin fa bala qa'ima annabi ya zo wajen wata shara fa bala qa'iman sai annabi ya fitsari daga tsaye kaga Huzaifa Muhbit wa Aisha Nafiya, abu ne wanda Huzaifa ya tabbatar Aisha ta kore. To, a ka'ida ta usulul fiqhi in wannan ya ce i, wannan ya ce a'a, to maganar wanda ya ce i shi ake ɗauka. To, nan kaga Ibn Umar bai dai ce ba haka ba ne ba, amma ya ce kai kada kwararo mamu hadithai Ibn Abu Huraira. to sai aka je aka tambayi Aisha wai da gaske ne haka ne sai Aisha ta ce tabbas na ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi haka kaga nan tana ƙara ƙarfafa wannan ka'ida na cewa wanda ya tabbatar da abu in dai zika ne ya ce ya ji annabi ya ji ta kaka zai ce ya ji kuma bai ji ba to shi ake gabatarwa akan wanda ya ce ba a yi ba قال ابن عمر رضي الله عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيرة يجي mun yi sakaci da tili-tili na lada da yawa. Farrattu ai bayyatu mun tozartar da shi, mun ɓannata su, mun ɓannata tili da lada saboda ba mu je muka samo su ba. Farrattu ai bayyatu min amrillahi. a cikin alkur'ani Allah ya ce ya hasrata ala ma farrattu ita ce nan ya kawo fi jambillah wa in kuntu da minan sakhirin inan farrata yayi sakaci Abdullahi ibn Umar tana gani gashi yanzu da aka tabbata wa ke ya hardace ilimi wane ne ya hardace Abdullahi ibn Umar ko kuma Abu Huraira Abu Huraira kana ga an je rigima kuma gaskiya tana tare da abu huraira amma ya ɗauke shi abin gaba ya tada hankali ya zo yana ta gayin abubuwa ko kuma ya yi tsaye a kan abin da ba haka ba ne ya ce dole sai abin da yake so ba su yin haka nan don su ba duniya suka sa gaba ba kai tsaye ana gaya mashi haka ya ce mun kauyi azara da tili na lada da yawa alqirat asalin shi kirrat ne wajen jami'in su ana ce su qararit qirab aslin shi dirhami wanda yake dinari na zinari kuɗi na zinari akwai wani ma'auni na daban wanda in ya kai girman shi ana ce mashi dinar tare da zanen shi da yadda suka yi tsarin kuɗinsu amma asalin shi zinari ne aka sassaka aka maida shi dinar akwai dirham kuɗi na azurfa su ne suke daidaitawa kamar yadda dai kuɗinmu suke na ƙarhe to wannan su zinarin suke kashewa da kanta ko azurfar da kanta azurfa dai ita ake kerawa da yadda ake yin kudin nan na karshen banza na muna eh to su zinarin ne ake kashewa to wannan zinarin guda a raba shi goma ɗayan goma a raba shi biyu shi ne ake cewa mirab shi kuma wajen dirhami a raba shi shidda ɗayan sai a raba shi rabin ɗayan shidda shi ne ake ce maƙira to amma nan ake shi irin shi ake nihi ya zo a hadithi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ƙiratsi guda kamar dutsen uhudu yake inan nan in ka tashi ba ka fasarta shi da ƙiratsi irin na zinari na dirhami sai dai ka ce tilin lada kaga mace da ilimi ko sabon annabi suka ce ba wani abin da zai kawo min matsala mu zo wajen Aisha radiyallahu anha sai mun sami ilimi tare da ita yanzu ga rigima ta taso ana koma mata ita ta ji annabi ya faɗi hakan الإمام البخاري يتي باب من انتظر حتى تدفن wannan babi ne wanda zai bayanin wanda zai jira baitin an yi sallah ga janaza ya jira kuma har a rufe ta al-Imam al-Bukhari yace haddathana Abdullah ibn Maslama qala qara'tu ala ala ibn Abi Dhi'b Abi Dhi'b an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi an abihi annahu sa'ala Aba Hurairah radiyallahu anhu faqala sami'tu an-nabiy haka ne? Sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadithin nan Abu Huraira ya dangana shi ga annabi. Al-Imam al-Bukhari yace haddathana Ahmad ibn Shabib ibn Sa'id qala haddathani Abi qala haddathana Yunus قال ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن الأعرج أن أبا هريرة الأعرج يبادل الأبادي لك أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي النبي ياتي من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط duk wanda ya hadarci janaza aka ma wannan janazar sallah yana da tuli na nada wa man shahida hatta tudfan kana lahu qiratan wanda kuma ya hadarci janaza aka rufe ta yana da tulin lada guda biyu qila wa mal qiratani aka ce menene tulin lada qala mithlul jabalaini al'azimaini kamar kantakantan doci guda biyu wannan yana nuna ladan in mutum ya zo aka yi sallah da shi ta janaza idan tulin lada wadda zai samu yanzu kaga yadda dotin urdu yake sun ce abin da kake gani saman nan ƙasan ya fi hakanan girma tare da nicewa ma da yake ƙara yi da gabatuwar duniya duwatsu wani lokaci suna ƙara nicewa amma tare da hakan za ka ga irin girmansu ba kaɗan ba ne yanzu wannan duti wanda annabi musa alaihi salam aka samu tajalli gare shi wanda annabi Musa ya ce yana son ya ga Allah. Allah ya ce, Kalli dutsen nan fa'in istakarra makanahu fasau batarani. Wannan dutsen falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Lokacin da Allah ya bayyana ga dutsen haka ake cewa tajalla kaka ne ba mu sani ba ja'alahu dakkan sai ya sa dutsen aka ce haske ne na Allah madaukakin sarki ba wai Allah ya sabka kan dutsen bane amma sai ya sa dutsen ya tararraje ja'alahu dakkan muna zuwa sina inda aka yi wannan abu za mu fara hawa tun daga dare sai asuba za ka kaiwa kan shi wannan dutsen in ka yi tsaye aka ɗauke ka tsakanin duwatsu sai ka gaya lalle ya dididdige ɗin sai kaga yayo ƙasa daga cikin sauran duwatsu amma in ka fara hawan shi tun daga dare sai ka kai asuba sannan ka kai ana zaben dare saboda zahin rana a wurin za ka yi ta hawa hawa hawa hawa hawa wajejen asuba ake san a kai don me don ka wayi gari ka ga yadda rana za ta fito a wurin wannan abin mamaki ne kuma na daban in ka gata za ka ga wani iri a wurin to haka sha'anin duwatsu shi ma na Uhud din babba ne kwarai yana yiwa shigewa shigewa shigewa amma an ce kasan nashi ya fi girman abin da ya fito sama ko an ce ladar za ta kai haka nan yanzu ga yanda dai aka san kima in ba a san kima komi ba ai an san kima ta zinariya aka ce zinariya kaman mizan cewa ne yanzu mine da ke da girma a nan Nijar Dutsen magazan? Dutsen magazan cikin gatana ne wannan ko.
Wanda ya taso.
A gadi shi ke Eh wanda ya huce a gadas. Dogo ne, dogo ne. Ha alje, shi ne ha Ni alje.
da can ga gatana nake jan bagazan din nan. Na, mashi. Bagaja, a kai, ashe alhaji kaji ko? Eh, dutsen bagaja yake kaji. A ce ba bagaza ake cewa ba. Amma akwai wani jirgi dan bagaza. Sunan dutsen ne. sai muka yi sahu bayan shi ai yana nuna kidan sahu na kankanan yara saboda Abdullahi ibn Abbas sun masalla alai Abdullahi ibn Abbas lokacin yana yaro ne bai riga ya balaga ba don haka ya shiga cikin asubiyan babu salati ala janaiz bil musalla wal masjid jamil yace babi ne wanda zai nuna yin sallah ga janaza ha Hmm? ma'an nasi alal jana'iz ko? Can ya gabata ma'an rijal ko? Mm. Menene ake cewa? Eh? Baya suka ce, babu salatil rijali sibiyan ma'ar rijali alal jana'iz. To nan, menene bambanci tsakanin nan da wancan? Eh? Annasu rijali ba su shiga ciki ba. Ka karanta sharhi. ina so in gaya muku abin da masu sharhi ne suka ce yanzu wannan gaya ya ce suhuhu sibiyan ma'ar rijal in ka kalla ma'an nasi nan kaman abu guda ne suka ce hadisi in ka kalli nan mata dufina hadha qalu kaza wa kaza wa kaza suka ce nan ya nuna akwai saraha a wani hadisin cikin waɗannan bai nuna an fito fili cewa ba an yi sahudin tare da kankanan yara shi ne wannan ya sa bambanci tsakanin wannan da wannan wasu suka ce maimaitawa ne kawai ya yi saboda wannan can ba abin da ke nuna an sa su sahudin yanzu wannan suka ce ai kabari ma ne aka aka masalla kabari ne aka masalla ba ma gawacce aka aje aka masalla ba. To wannan ne yasa tsakanin waccan saraha da wannan yasa al-Imam al-Bukhari yayi wani abin da yake nuna kaman maimaici ne. Ai kaga anan na ƙarshen nan bai ce ina cikin su ba. Nan kuma kaga yace ata qabran annabi ne ya zo mu wannan kabari sannan fasaffana sai ya yi mu sahu a can kuma bai ce fasaffana ba idan saraha ta wannan wajen yi masu sahu din ya fi saraha ta wancan hadisin. Ba mu karanta matanin wannan ba? الإمام البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا زائدة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن آمر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا من ذا الله يزوم لقبري فقالوا هذا دفن وأن قبري وأن أعرفيشي أو دفنت البارحة أي دفنت البارحة نن أنت دفنة تن أنت كما دفنت البارحة أي هذه الجنازة ita janaza an rufe ta ne jiya fakal ibn abbas radiyallahu anhuma fa saffana sai annabi ya sa musahu sahu khalfahu thumma salla alaiha sai annabi yayi salla akanta ita wannan gawai abiye ba kathir bane Yahya ibn Abi Bukair nan ma Bukair ne gare ni amma Yahya ibn Abi Kathir wannan yana ɗaya daga cikin ruwa wanda suka shahara kwarai da haka ya ɗauki hankali na. Me yawa za mu me zuwa za mu tashi kan hadisi na dubu da ɗari uku da ashirin da bakwai ko? ريثما نلتقي نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم إن أقوي تنبيا